بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولي تنين ثلاثين قوة ذو القعدة hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da shida ga watan april 1997 a sheikh muhammad nasir din albani ya ce asalis hadisi na uku daga cikin hadisan da ake kawowa dangane da addu'ar da ake yi in an shiga makabarta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karantar da nau'uka mabambanta shine malam yake kawo mana wasu daga cikin ainihin waɗannan addu'o'i waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar sahabbai kuma suka ruwaito mana shine malam yace anha aidan har wa yau daga Aisha Allah ya ƙara mata yarda fi hadisi hat-tawil al-mushar al-mushar ilayhi qariban Aisha ta ruwaito a cikin dogon hadisin ta wanda aka yi nuni gare shi din nan nan kusa qalat Aisha ta ce كيف أقول لهم يا رسول الله يا من زان الله da kace in ziyarci makabarta to in naje menene zan ainihin faɗa wa su mutanen da ke kwance wacce addu'a zan yi musu qala sai annabi yace quli kice assalamu ala ahli diyari min almu'minina wal muslimina amincin Allah ya tabbata ga mutanen da ke kwankwance daga cikin muminai da kuma musulmi wa yarhamullahu almustaqdimina minna wal mustaakhirina Allah ya ji kan waɗanda suka gabace mu da kuma waɗanda suka jinkirta wa inna insha Allahu bikum lahiquna kuma mu dinnan in Allah ya so muna nan zamu riske ku akhrajahu muslimun wa ghairihi wa ghairuhu muslim da wani malamin suka fitar da ainihin wannan hadisi arrabi'u hadisi na hudu an buraida ta qala buraida yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yu'allimuhum idza kharaju min al-maqabiri manzon Allah ya kasance na karantar da sahabban shi idan sun fita zuwa makabartu fa kana qailuhum yaqulu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yakan umarci wanda zai yi addu'a to ya ce assalamu alaikum ahlad diyari min al-mu'minina wal muslimin amincin Allah ya tabbata gare ku ya ku waɗanda ke kwankwance a makwantansu daga cikin muminai da musulmi wa inna in sha Allahu bikum lahiquna kuma mu dinnan in Allah ya so muna nan za mu riske ku antum lana faratun ku dinnan kun gabace mu wa nahnu lakum taba'un mu ma muna nan tafi muna nan zuwa as'alu Allah lana wa lakum al'afiya ina roƙar Allah ya ba mu sauki kuma kuma ina roƙon Allah ya sauƙaƙe muku akhrajahu muslim al-imamu muslim ne ya fitar da wannan hadisi a cikin juz'i na uku shafi na 65 wan nasa'i da al-imam an-nasa'i wa ibn majah da ibn majah a cikin mujalladi na farko shafi na 469 wa kadha ibn abi shayba haka nan ibn abi shayba a cikin littafin shi al-musannaf mujalladi na hudu shafi na 138 wa ibn sunni da ibn sunni a cikin lamba hadisi na 582 wal baihaqi da al-imam al-baihaqi wa ahmad da al-imam ahmad a cikin mujalladi na biyar shafi na ɗari uku da hamsin da uku da shafi na ɗari uku da hamsin da tara da shafi na ɗari uku da sittin wa ziyadata ne lahum jami'an ƙare-ƙaren nan da aka samu guda biyu da cewa bikum da kuma antum lana faratun wa nahnu lakum taba wannan ƙari guda biyu da aka samu lahum din na waɗannan malamai ne da aka ambata gaba ɗaya jami'an baki ɗayansu sun yi wannan ainihin wato ziyadat ɗin hashabna maja wa musliman sai dai ibnu maja da muslim su kadai ne kawai cikin waɗanda aka ambata ba su ruwaito hadisin da wannan ƙarin lafazi ba wa ziyadatu saniya akhrajaha ibnu abi shayba ƙari na biyu din nan da aka samu abubakar ibnu abi shayba ya ruwaito ta ya fitar da ita min hadisi aliyin ta hanyar hadisin aliyu wa isnaduhu sahihun isnadin ta mai inganci ne wa min hadisi salman abubakar ibn abi shaiba har wayo ya fitar da wannan ainihin lafazi daga ainihin hadisin salman al-farisi ibn al-islam salman al-khair wa isnaduhu hasan isnadin wannan ainihin hadisi kyakkyawa ne wa kilahuma mawqufun alaihima yace amma a cikin waɗannan da aka ruwaito dinnan dukkan su an ruwaito ne daga su kansu aliyu ya kasance na addu'a irin wannan in zai shiga makabarta shi ma salmanu ba tare da sun danganta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sai buraidatu shi ya danganta ga manzon Allah ma'ana ƙarin ilimi kenan tunda shi ya zo da wani abu wanda yake ƙari ne akan na sauran sai a karba tunda alkhairi ne alkhamisu nau'i na biyar an abi hurairata abu huraira Allah ya ƙara mishi yarda yace anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama atal maqbara annabi sallallahu alaihi wasallama ya je makabarta faƙala sai ya ce assalamu alaikum dara qaumin mu'minin amincin Allah ya tabbata gare ku ya ku gidaje ko makwantan mutane muminai wa inna insha Allahu bikum lahiquna mu dinnan in Allah ya so muna nan zamu riske ku wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana ma'aiki yace nayi burin a ce mun ga ƴan uwanmu ina ma da a ce mun ga ainihin ƴan uwanmu qalu sai suka ce awalasna ikhwanaka ya rasulullah mu ba yan uwanka bane ya manzon Allah haka ke burin ka ga wasu yan uwanaka qala sai annabi yace bal antum ashabi ku abokaina ne wa ikhwanuna alladhina ya'tuna ba'du amma ‘yan uwanmu su ne waɗanda za su zo a bayanmu, amma ku da nake tare da ku ku abokai ne gare ni, wa ana faratuhum ni ɗin nan zan rigaye su alal haudi zan rigaye su in ƙetara in je ainihin bakin tafki na in tsaya faƙalu sai sahabbai suka ce kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya rasulullah ya manzan Allah yaya za kai ka iya gane waɗanda ainihin suka zo daga baya daga cikin al'ummarka faƙala sai ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ara'aytum law anna rajulan lahu khailun ghurrun menene kuke gani da a ce mutum yana da dawakai waɗanda dawakan nan suna da fararen fuska muhajjala kuma suna da ƙafafuwa farare dandafari biyar da ake cewa za ga doki baki ko wani nau'i sai ka ga goshin shi da hannayen shi da ƙafafuwan shi duk da fari to mutum ne yake da ainihin wato doki da yake ainihin yake da wannan alama baina zahara baina zahara baina zaharai khailin duhumun buhumun a cikin dawakan da suke baki sitik ala ya arifu khailahu ba zai iya gane dokin shi ba bakaken dawakai ne aka tara su ga sunan da yawa sai wani doki naka baki amma wanda yake da wurare guda biyar din nan da akwai fari jiki sai zo ya shiga cikin waɗannan bakaken dawakai ba za ka iya gane naka ba za ka iya ganewa qalu bala ya rasulullahi sai suka ce haka abin yake mutum zai iya gane nashi qala sai annabi yace to kamar yadda ko ga haka haka ni ma zan iya gane tawa al'umma a cikin al'ummai duk yadda al'umma suka yamutse to annabi sallallahu alaihi wasallama zai iya gano nashi fa innahum ya'tuna yawmal qiyama annabi sallallahu alaihi wasallama yace za su zo a ranar alkiyama ghurran muhajjalina min alwudu'i suna masu ainihin farare haske a fuska da kuma haske a kafafuwansu da hannayensu saboda alwala da suke yi mun fahimci wannan tare da cewa al'ummomi suna yin alwala addinan da aka suka gabata suna yin alwala domin annabi ya yi alwala sai ce yadda kuka gana ya ɗin nan haka annabawan da suka zo kafin ni baki ɗaya suke alwala ashe waɗannan annabawa da al'ummominsu suna yin alwala to amma yaya za a yi al'umma annabi su kaɗai za su bambanta da wannan Allah maɗaukacin sarki ya ce zalika fadlullahi yu'tihi man yasha والله ذو الفضل العظيم falala ce Allah yawa wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama duk al'ummomi suna alwala amma a ranar alkiyama babu wanda alwalar shi za ta yi haske sai al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yanzu dan Allah wannan bai ishe ka ka wa'azantu ka watsar da surutai da hayaniya da bankaura da abubuwan da suke tatsuniyoyi ne game da ibada ba ka tsaya kai tsantsa irin ta manzon Allah shin alwalan nan da ka tashi kana tun kana karami aka koya maka ka binciki cewa wannan alwalar daga annabi take ko kuwa dai an ziga ka an ce ai duk tayi wane ne ya gaya maka cewa in kai alwala ba irin alwala annabi ba tayi duk wanda ya gaya maka wannan labarin billahi lazi ka rabu da shi wala yunabbi'uka mislu khabir ba wanda zai iya baka tantagariya samfarera gyararren labarin da yake babu shakka a ciki irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka abin da yake daidai ka je ka bincike yaya annabi sallallahu alaihi wasallama yake alwala babban malami mai wannan littafi al-sheikhul allama al-muhaddis al-faqih Muhammad Nasiruddin Al-Albani yana da littafi mai suna Sifatu wudu'in Nabi sallallahu alaihi wa sallama sannan ga wani wanda yake ɗaya daga cikin manyan malamai na ƙasar Saudi Arabia shi ma Dr. Fahad yayi Sifatu wudu'in Nabi sallallahu alaihi wa sallama duk gwagwarmayar da waɗannan malamai suke shine su siffanta maka yaya manzon Allah yayi alwala to haka ne kawai za ka yi alwala alwalarka ta zama ta karbu in ba haka ba kuma to ba a san jawabin da za a baka ba domin duk gwagwarmaya da annabi yayi da sanyi da zafi da kamfan ruwa da yalwatar ruwa ya tsaya ya koyar da sahabbai alwala tas amma mutane sai suka watsar da alwala annabi sallallahu alaihi wasallama sai ga mutum ya zo ya gama alwala sai ga ya daga hannun shi sama yana kallon sama al'an kai wasa idan ka zai fafce kana aiki da matafin hadisai da surutai da hayaniya sai ga mutum ya daga idon shi sama me yasa fiqhu ya ce za a daga ido a sama za a daga yatsa ha sama ba ba daga annabi bane wannan karatun ka watsan musu da karatun su Allah ya ji kansu Allah ya saka su a aljanna amma tunda kai ka gane ba daidai bane ko an gano maka ba daidai bane dan me zaka ce to ba za mu yi aiki da maganganun malaman fiqhu ba tabbas ba za mu yi aiki da maganganun malaman fiqhu ba hatta sahabbai ba ma aiki da maganganun su sai sun yi daidai da na manzon Allah domin shi kadai ne Allah ya aiko mana Allah bai aiko mana Abubakar Siddiq ba yadda kake fasinja haka Abubakar yake fasinja fasinja waye direban shine manzon Allah to in ya samu wata daraja ya samu daraja ne ta shi gashin kanshi ba ya samu daraja bane ta kafa wata shari'a saboda haka za a dau maganar sahabi za a dau maganar malamin fiqh a aiki da ita in bata saba abin da yake sananne cikin addinin musulunci ba amma alwala a daga ido sama haka a nuna yatsa a yi alwala a dangwalo ruwa a shafi kai a dangwalo ruwa a shafi kunne ba daga manzan Allah bane wannan daga manzan Allah ka shafi kanka haka ka dawo da shafa sai kuma ka shafi kunnenka to daga manzan Allah kenan al-uznani min ra'asi haka annabi yace kunnuwa shafar su tafiya ɗaya ne da kai abin da annabi ya faɗi kenan cikin hadisi sahihi al-imamu tirmidhi ya ruwaito wannan hadisi amma cewa a shafi kai a dawo da shafa a zo kuma a sake dangwalo ruwa wa tajdidul ma'i lahum din nan to sai ka bashi wannan bid'a ne haka shi kanshi al-Imam Ahmad ibn Hanbalin ya faɗi jama'a mun fahimci wannan da kyau to shi yasa kaji wannan alwalar da ake ce maka tana da falala gashi zaka tashi kana haske irin ta manzon Allah ake nufi ba in baka irin ta manzon Allah ba ba ta da sinadarin da za ta yi wannan power ta yi wannan hasken mun fahimta sallah da ke kankare zunubai duk inda kaji an ce sallah tana da falala kaza irin ta manzon Allah ake nufi sai ka gwada ta ka gani irin ta manzon Allah ce sahabbai da suka zauna da manzon Allah gogoriyo suke yi suna kokarin su irin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Humaid Sa'idi ya zo ya samu sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama su goma suna zaune manyan malamai su Abu Huraira su Aliyu da sauransu yace dukkan ku baki ɗaya na fi ku iya sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadda ka san dan primary one din nan zai zo ya ce ni na fi ku iya abcd haka sahabbai suke zama fa ana tattaunawa dan a fahimci sunna na fi ku iya sallar manzan Allah sai suka ce me yasa baka fi mu dadewa ba baka riga mu musulunta ba yaya aka yace na dai fi ku sai suka ce to ayi mana mu gani ya kabbarta sallah yayi sallah na tsatsiyar sallah tas daga cikin ta har akwai jilsatul istirahan nan da malaman ku suke cewa kakku yi sai kun tsufa kuma su sun tsufa ba sa yi to hadda wannan jilsatul istiraha din nan yayi yayi sallama yana yin sallama sai suka ce sadaqata haka kai gaskiya har manzon Allah ya mutu haka yake wannan sallah to manzon Allah ya bai fara sallah ba sai da ya tsufan ba dan ban kaura su ba baki ɗaya manzon Allah bai fara sallah ba sai da ya kai shekara 40 duk wanda ya kai shekara 40 ya riga ya tsufa ko ka yadda ko baka yadda ba Allah ya ce hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sanatan قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا kana kaiwa shekara arba'in ka riga ka gama shekarun da za ka kakkab a rayuwarka ka karu sai dai kai ƙasa ka je ka duba littafin tuhfatul maudud bi ahkamil maulud na alhafizul allama ibn al-qayyim al-jawziya za ka gani duk sanda mutum ya shekara arba'in to ya gama cika dattijo sai kuma gangara duk abin da ka sani to sai dai kai ƙasa amma ba dai kai gaba ba to sai da annabi ya shekara arba'in aka fare mishi wahayi sanda aka fare mishi wahayi to sannan ne ya fara sallah to saboda haka yaushe ne magana ta taso akan cewa ai sai da annabi ya tsufa yake ai dama sallan ma sai da annabi ya tsufa yake yin ta baki daya tsufa kuma wanda ku kuke nufi kwashi kwarab annabi bai yi irin wannan tsufan ba domin anas ya ce furfurar da ke gemin annabi da kanshi bata wuce a kirga ta ba to sannan arrawi adra bi marwiyatihi hadhihi qa'ida azima min qawaid al-usuliyyin malamai suka ce mutumin da ya ɗauko labarin hadisi idan shi ya gani ya fi kai da kaji labari ai iya aiki da shi da fahimtar shi sahabban da suka ruwaito din nan su suna yin jilsatul istiraha kuma waɗannan sahabban da muke magana su aliyu da sauransu dukkansu baki ɗaya matasa ne kuma suka ce haka annabi yake kuma haka su suke sallah zalika hudallahi yahdi bihi man yasha shirya Allah ce Allah yake shiryar da wanda yake so sai kai koyi da wannan shirya fa bi hudahu muqtadi kai koyi da wannan shiryar tasu mana duk wannan hayaniya tasu ai jilsatul israha sai a nafila ai sai a wata sallah ba a kowace ba ai sai wata rana ba kullum ba ai sai tsoho duk wannan hayaniya ne da ban kaura kwakwalwar su ce ta riga ta tsufa ta tashi aiki shi yasa suke wannan tunanin ma duk inda za ka yi sallah har ka mutu nafila ko farilla kowace irin sallah kai jilsatul israha wannan ita ce sunna jama'a mun fahimci wannan to haka sahabbai annabi ya ce sallu kamar aitumuni usalli ku yi sallah da ko ga ina yi aikin hajji annabi ya ce khudhu anni manasikakum ku yi aikin hajji da ko ga ina yi duk sai ka watsar da wannan sai ka je ka kama wasu fatawoyi aqawilur rijali ahadithu la tu'za ila qa'ilin fala tusawi duraiham sai ka je ka kama wasu hadisai na ƙarya da wasu fatawoyi waɗanda ba su da asali waɗanda darajarsu bata kai darajar dirhami kwandala guda bata kai ba duk waɗannan hadisai da su Bukhari suka tsaya da Muslim da Malik da sauran suka tsaya suka tace maka kai aiki da su ka sadu da manzon Allah lafiya lau sai ka zo sai ka sake su sai ka je ka kama hayaniya ya za ka binciki sallar ka tun daga yanzu din nan ta yi daidai da ta manzon Allah zakkakka hajjinka azuminka mu'amala ɗinka duk manzon Allah yana da ta cewa akan komai jama'a an fahimci wannan da kyau Allah ya kiyaye to shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce fa innahum ya'tuna yawmal qiyama yace domin al'umma ta za su zo a ranar alkiyama ghurran muhajjalina min alwudu'i fusakunsu suna haske saboda alwala hannayensu da kafafuwansu suna haske saboda alwala yaquluha salasan annabi su uku ya faɗi wannan kalma saboda muhimmancinta min alwudu'i al-alif wal lam anan da yazo na alwudu lil ahadi dhihni ba kowace irin alwala ce za a samu wannan falalal ba sai alwalar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa ana faratuhum alal haudi manzan Allah ya ce ni zan rigaye su in je in tsaya a bakin tafki na ala la yuzadanna rijalun minkum an haudi manzan Allah ya ce jama'a kowa ya saurara ya ji wallahi tallahi sai an kore wasu mutane daga cikin ku daga wannan tafki nawa cikin ku suwa cikin sahabbai ko cikin musulmi baki ɗaya duk ciki baki ɗaya domin a lokacin da ma'aiki yake wannan jawabin akwai sahabbai mutanen kirki akwai kuma munafukai a wurin to ma'aiki ya ce sai an kori wasu daga cikin ku shin za a kori irin su abubakar da abu huraira mutanen kirki ne a'a dole ya ce min kom domin ana haɗa ne da mutanen banza da mutanen kirki bai ce la yuzadannakum za a kore ku sai ce minkum littabi'ib wani sashi daga cikin ku wallahi sai an kore su daga cikin tafki na suwa kenan munafikai yan bid'a mushrikai masu ainihin kyamar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kama yuzadul ba'iru dhal kamar yadda ake koran ainihin bataccen raƙumi raƙumin wani a lokacin da duniya take da amana in kana da raƙuman ka sai ka ga raƙumin wani ya zo ya shiga cikin naka sai ka kore shi yadda ka san kake kada wannan raƙumi ya tafiya baka wuri haka wasu in suka dimfaro tafkin manzon Allah za a rinka kore su mala'iku suna kore su unadihim sai in rinka kirayar su ala halumma ala halumma ina ku taho nan ku taho nan fa yuqalu sai a ce da ni innahum qad baddalu ba'daka ai sun sauya addinin bayan da ka mutu walam ya zalu yarji'una ala aqabihim ba su gushe ba suna ridda suna komawa bayan su inda ka bar su ma'ana inda ka raba su da shi maguzanci shirka kafirci bid'a lokacin da ka bar duniya haka suka koma suna ta komawa waɗannan al'amura nasu fa aqulu sai annabi ya ce sai in ce ala suhqan suhqan a yi nesa da su a janye su a yi nesa da su su yi nesa ba ruwan annabi da 'yan bid'a mushrikai munafikai kafirai murtaddai duk wani wanda ya saba hanyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama Allah madaukakin sarki ya ba mu labari a cikin alqur'ani yace wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira duk wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka daga hanyar da muminai suke kai su wane ne tsantsar muminai su ne waɗanda suka siffantu da imani irin na sahabbai to ya kauce daga wannan hanya Allah yake tun da dai bata yake so to za a jibinta mishi za a lazimta mishi za a dora shi akan abin da yake nema na bata din nan a nan duniya tun da dai bata yake so to zai zauna a cikin batar ranar alkiyama kuma sai a kora shi ya shiga cikin wutar jahannama Allah ya ce Allah wadaran wutar jahannama ta zama ita ce makomar dan adam to dan haka jama'a kun ji sai kowa ya je binciki kanshi tsakani da Allah babu yaudara in kana yi in malaman ka sun daure maka gindi ai ba komai la ba asa la ba asa la ba asa la ba asa to zaka mutu cikin la ba asa ka je ka samu bu'us akhrajahu muslim al'imamu muslim ya fitar da wannan hadisi a cikin juz'i na farko shafi na ɗari ɗaya da hamsin zuwa ɗari ɗaya da hamsin da ɗaya wa malikun da al'imamu malik a juz'i na ɗaya shafi na arba'in da tara zuwa hamsin wa nasa'i da al'imamun nasa'i a cikin mujalladi na farko shafi na talatin da biyar wa ibnu maja da ibnu maja a cikin mujalladi na biyu shafi na ɗari biyar da ashirin da tamanin والبيهقي ده الإمام البيهقي أتكم مجلد نه شافي نسبة إن تقوس وأحمد ده الإمام أحمد أتكم مجلد نبينا المسند شافي ندري أكو شافي ندري هدى تقوس والزيادات كلها له إلا الأخيرتين فإنها لابن ماجه duk ƙare-ƙaren lafuzan da aka samu a cikin wannan hadisi al'imamu Ahmad ya yosu sai dai kawai ainihin guda biyun ƙarshe su waɗannan na Ibn Maja ne guda biyun ƙarshe ɗin su ne walam ya zalu yarji'una ala aqabihim sa'annan sai kuma kalmar da yake ala ana daga ƙarshe ɗin wali malikin as-salasatul ula ma'a sabi'a al-imam ma'a sadisa al-imam malik shi kuma yayo ainihin ƙarin lafuzza guda ukun farko ɗin nan guda ukun farko ta ɗayan farko ita ce bal na biyu kuma ana faratuhum alal haudi ta uku kuma ita ce inda yake cewa a yawmal qiyama to sai ta shida ta shida ita ce ala halumma ta biyu daga cikin waɗannan kalmomi walin nasa'i al'ula wa saniya al'imamu nasa'i ya yi ziyada ta farko da ta biyu ita ce bal da kuma da ya ce wa ana faratuhum alal haudi wa fil babi an bashir bin al-khasasiyya akan wannan matsala shine a shekul albani yake nufi da wa fil babi malaman hadisi suna da technical words da suke amfani da su wasu kalmomi waɗanda yake nasu ne na gashin kansu in ba ka shiga sun koyar da kai ba sai a zo ana magana baka san abin da ake cewa ba a nan da ya ce wa fil bab ba wai a ƙarƙashin wannan babi ba albabu abin da yake nufi mas'ala a ƙarƙashin wannan mas'ala dangane da in an je ziyarar makabarta me za a faɗi to akwai hadisin da aka samo shi daga bashir dan khasasiya wa qad zakartu lafzahu fi at-ta'liq ala al-mas'alati as-samani was-samanin yace na ambaci lafazin wannan hadisi a ƙarƙashin ta'aliƙin da ne wa mas'ala ta 83 safatil khamisa was salasin ba'd al mi'a shafi na 135 a tsohon bugu kenan a wannan sabon bugu da ke hannunmu shine shafi na 172 zuwa shafi na 173 wa an ibn abbas hakanan an samo kuma har waya wani lafazi daga ibn abbas وفيه ضعف كما يأتي التنبيه عليه في خاتمة المسألة الآتية بعد مسألة yace amma lafazin lafazin riwayar ibnu abbas akwai rauni kaɗan kamar yadda bayani zai zo akan faɗakarwar da za mu yi a ƙarshen mas'alar da ke bayan wannan mas'ala da mas'ala guda shine ce khatimatul mas'alatil atiya ba'da mas'ala bayan wannan mas'alar da muke ciki ta ɗari ɗaya da goma sha takwas to sai ta ɗari ɗaya da sha tara to bayan ta ɗari ɗaya da sha tara za a yi tambiya akan haka ta ɗari ɗaya da sha tara bayan ta ita ce ta ɗari ɗaya da ashirin kenan wa an umara wa ghairihi yace hawa an ruwaito kuma dai wani lafazin daga umar da kuma wani sahabi din wa fiha da'afun har wa yau a cikin lafazin riwayar umar da wani din da aka ce akwai rauni kaɗan kama bayyanahu al-hafiz al-haythami kamar yadda al-hafiz nuruddin al-haythami ya faɗi fil majma a cikin littafin shi majma'u zawaid wa manba'ul fawaid mujalladi na uku shafi na sittin daidai waɗannan su ne ake kira shawahid kenan a cikin ilimin hadisi bayan kayo riwayoyi waɗanda suke ingantattu tsaf sai kuma ka kawo wasu waɗanda yake akwai ɗan rauni tare da su amma lafuzansu sun yi kwatankwacin waɗannan da ta inganta sai ka kawo don ƙarawa wancan ƙarfi tare da cewa wancan ɗin ya tsayu da kanshi to amma sai ka ƙara kawo wasu sai su ƙara kewaye shi wannan ke nuna waɗancan masu ɗan rauni kaɗan ɗin nan rauninsu kaɗan ba zai cutar da su ba tunda an samu ga wata guda ɗaya tsayayya to sai a ce ainihin ya zama shawahid kenan المسألة التاسعة عشر بعد المئة مسألة تدري ديا دقوم شاترة الشيخ المحدث أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني يتي وأما قراءة القرآن عند زيارتها dangane da karatun alkur'ani a lokacin da aka ziyarci kaburbuka fa fa mimma la asla lahu fi sunna wannan na daga abubuwan da ba su da asali a cikin sunna ma'ana a je ziyarar makabarta a ce za a karanta kulwallahu kafa goma sha ɗaya ko surat yasin ko falaki da nasi ko ayatul kursi duk waɗannan abubuwa baki ɗaya ba su da asali a cikin sunna hasali ita makabarta ba a san a karanta komai na alkur'ani cikinta sai abin da ya zama kwatankwacin addu'a ne sai ko in larura ta kama za a yi wa wani kabari wanda ba a yi mishi sallar gawa ba to in za a yi mishi sallar gawa za a iya ainihin tsayawa a yi mishi ainihin sallar gawa ɗin to sai a karanta fatiha da sura kamar yadda muka bayani wannan larura ce ta kama amma a zo a ce fatiha da kulhu wallahu fatiha da kaza har duk waɗannan hadisai da za a kawo na hayaniya da bankaura wanda ya je kabarin iyayen shi ya karanta surat yasin duk juma'a za a yi musu gafara za a yi mishi shima wanda ya karanta kulhu wallahu sha ɗaya ya sadauka wa mamata da kabari za a bashi lada gwargwadon waɗannan mamata duk wannan hayaniya ne billahi lazi kune wa makaryatan manzon Allah da koni to amma bukatar su ta biya dama in aka samu zamani ya tsawo al'amari sai ya rikice haka fa khalafa min ba'dihim khalfun aba'u salata wattaba'u shahawat fa sawfa yalqawna ghayya haka Allah ya bamu labarin mabiya annabawa haka ce sai waɗanda suka biyo bayan su suka zama suka tozartar da sallah sallah ita ce abu na farko da in ka tozartar da ita komai ma sai ka tozartar kenan to tunda suka tozartar da sallah ba abin da ya shafe su su bata muhimmanci to shikenan sai son zuciya ya biyo baya sai Allah ya ce to tunda abin da suka dauka a rayuwarsu ta duniya kenan wajen ibadojinsu ba sa kula wajen mu'amalolinsu sun sa son zuciya Allah ya ce a ranar alkiyama kuma za su shiga ainihin cikin wani kwalogo a wutar jahannama Allah ya ce illa man taba sai waɗanda suka tuba to wulakantar da sallan nan da aka yi shine yasa sai al'amari ya zo mu ma sai lalace a cikin wannan al'ummar tamu har aka zo aka samu mutane sai su yi ƙarya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya ƙera hadisai na ƙarya sai ta ranar juma'a masallaci sai a bashi dandali ya zo ya wa'azi ya yi kissa ya yi shafa labari shuni a tara mushi kuɗi jahilai suna zaune sai su ruwaici waɗannan hadisai su kuma sai su fantsama su a cikin duniyar ilimi shikenan sai waɗannan hadisai suka yawo manyan malaman hadisi sai suka tashi wurjanjan al-imam shu'ba ibn al-hajjaj al-imam tabari manyan malamai sai suka tashi suka fara fada da waɗannan hadisan sai irin waɗannan yan bid'an malamai suka tashi suka ziga jahilai a kansu aka ce ai ga wasu sun fito suna ƙaryata hadisan annabi a halin ƙarya ce aka ƙera aka danganta wa annabi manyan malaman hadisi bayan Allah sai su tashi su kakkaɓe wannan ƙarya sai aka ce ai ga wasu sun fito suna ƙaryata hadisai ya za a ce annabi ya ce kuma kai ka ce ƙarya ne ai ƙaryar ce aka yi wa annabi kai kuma sai ka ƙaryata da ike Allah ya hore maka ilimin da zaka iya gano cewa wannan abu ƙarya ne jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to ana nan har sa'a Sheikh al-Imam Abdullahi ibn Mubarak suka zo suka yi tatar watsi watsi da waɗannan hadisai to shine har wani almajirin ibn Mubarak ya tambaye shi wata rana ibn mubarak ya tattauna musu game da irin waɗannan hadisai a hadisul qissas hadisan masu wa'azin juma'a masu wa'azin turmi masu wa'azin neman na batir din nan to baki ɗaya da ya tattauna ya fashe waɗannan hadisai nuna duk hayaniya ne to shikenan sai wani ɗalibi ya ce ala gafarta malam waɗannan irin hadisai yanzu ku Allah ya ba ku ilimi kuna yi mana bayanai muna gamsuwa cewa ba hadisai ne ingantattu ba to nan gaba yaya za a yi da irin waɗannan hadisai in irin ku suka ƙare الشيخ الإمام عبد الله ابن المبارك سيتي يعيش لها الجهابذة yace za a samu ƙwararru manyan malamai komai daɗewar duniya za su zan suna nan a duniyan nan za su fashe irin waɗannan hadisan suna bayyana mutane ba su inganta ba alhamdulillahi rabbil alamin to ba dan wannan baiwa da Allah ya wa addinin musulunci ba da an waye gari addinin musulunci ya waye gari ya koma kamar yadda addinin kiristanci yake yanzu duk abin da kiristoci suke yi ba su da isnadi al-imam ibn hazm ya faɗi a cikin al-fisal fil milal wal ahwa'i wan nihal yace duk abin da kiristoci suke ba su da isnadi taryan taryan zuwa ga annabi sai abu biyu rak abu biyun nan rak da suke da isnadin shi yace shi ma isnadi ne wanda ke cike da makaryata da macuta da yan damfara waɗanda yake bai halatta a karbi riwaya daga hannunsu ba ma'ana isnadi kwaya biyu suke da shi kawai zuwa ga annabi isa kuma wannan isnadi maudu'i ne makaryata ne cike sauran abubuwan ku duk da suke baki ɗaya famin ma la asla lahu to amma addinin musulunci sai Allah ya rufe asiri duk inda za a tashi ana jawo irin waɗannan hadisai ana wa'azi da su sai Allah ya kawo wani sai rinka bayyana mana sai zan zamu bauta wa Allah da tsantsar abin da ma'aiki ya karantar kenan Allah ya shiryar da mu to dan haka yace wa amma qira'atul qur'ani inda ziyaratiha wa mimma la asla lahu fi sunnah yace karatun alqur'ani a lokacin da aka ziyarci makabarta yace wannan na daga abin da bai da asali a sunna balil ahadithul mazkuratu fil mas'alati sabiqa tushiru bi adami mashru'iyyatiha yace ai hadisan da aka faɗi a ƙarƙashin matsalar da ta gabata suna nuna mana ma cewa shari'a bata shar'anta a karanta wani abu a makabarta na alqur'ani ba iz law kanat mashru'iyya mashru'a yace domin da a ce karanta wani abu na alqur'ani shari'a ta yadda da shi la fa'alaha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da ma'aiki ya aikata wa allamahu ashabahu da ya karantar da sahabban shi لا سيما وقد سألته عائشة رضي الله عنها مسمى ما أي عائشة تتبع تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم وهي من أحب الناس إليه tana daga cikin mutanen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake matukar so sallallahu alaihi wasallama amma ta qulu idza zaratil qubur Aisha ta taba tambaya annabi cewa in na ziyarci kaburbuka me zan faɗi fa allama hassalama wa du'a annabi ya koya mata yadda ake sallama da yadda ake addu'a walam yu'allimha an taqra al-fatiha annabi bai ce in kin je ki karanta fatiha ba aw ghayraha min al-qur'ani ko kuma wani abu na daga al-qur'ani walau anna al-qira'ata kanat mashru'a lama katama zalika anha da a ce karatun al-qur'ani a makabarta wani abu ne wanda shari'a ta yadda da shi da annabi bai boye wa Aisha ba kaifa wa ta'khirul bayani an waqatil haja la yajuz ya ce ba yadda za a annabi ya ɓoye wa aisha domin kuwa jinkirta bayanin wani abu daga lokacin da ake buƙatar shi bai halatta ba yanzu duk abin da mutane ke buƙata aka san lallai suna da buƙata a yi musu bayanin shi a addinance to bai halatta a yi jinkirin bayani ba balle ma a ce an ɓoye shi baki ɗaya jinkirin bayanin abin da mutane ke da buƙata a kan shi ma haramun ne ina kuma a ce an ɓoye baki ɗaya sai ce kamata qarrara fi ilmin usul kamar yadda yake tabbataccen abu ne a cikin ilmin usulul fiqh fa kaifa bil kitman in ya zan bai halatta a jinkirta wa mutane bayanin abin da suke da bukata ba to yaya kuma za a yi magana game da ainihin ɓoyewa ma ba yadda za a ɓoye kenan walau annahu sallallahu alaihi wa sallama allamahum shay'an min zalika lanuqila ilaina da a ce annabi ya karantar da sahabbai wani abu daga cikin abin da ake karantawa an ziyarci makabarta na daga alkur'ani da sun cirato mana wannan abu fa idza lam yunqal bis sanadi sabiti tunda ba a ciro mana da isnadi ingantacce ba dalla ala annahu lam yaqa wannan ya nuna kenan abin bai faru ba baki daya to inda giza ke saka shine duk a gama maka wannan karatun sai je budo maka wani giza da koki sai ce ba ga shi ba an faɗi cikin muktaru wa cikin muktaru wai an faɗi cikin muktaru man zara kabra walidaihi fi kulli juma'atin man kaza man kaza man qara'a qul huwallahu kaza wa kaza to shine waɗannan hadisan ne yake ce maka ba su inganta ba ai Allah ya kiyaye sai ce wai a nuna mai rashin inganci kamar yadda kunnansa abu jahal yake da waƙara akwai dalma da ta danne musu kunnan shi yasa suka kasa fahimtar shari'a kai kuma a cikin idanka akwai kwantsar jahilci game da ilimin hadisi ba za ka taba ganin illar ba sai in ka zauna an karanta maka kuma kwakwalwarka ta dahu yanzu ko an zuba maka ilimin hadisi tarwatse ba zai domin abu ne wanda ake buƙatar sai dai ka fara koyon shi tun kana da ranka da lafiyarka mun fahimci wannan ko to ka riga ka tsufa yaya dama malanta ta bokanci ce a yi rubutun sha a yi laya a yi tsubbace tsubbace to yanzu an zo izalatul bid'a wa iqamatus sunna kai da kanka an yi izalar ka tukuna sai da baya ka dawo ka shiga ka tuba to tunda ka tuba wannan malantar da ake magana ta musulunci baki ɗaya baka santa ba to ko kwamiti sai ku tara mishi kuɗi ya je jalin attarugu da tumatiri da tattasai ya fi mishi rufin asiri ko a sai mishi leda bandar guda da kwandon yalo guda ya ɗaura ya rinka talla wallahi ya fi mishi asiri da ya zauna yana ƙarya Allah wannan magana ce kalimatul haq wal insaf duk abin da ka san cewa ya wuce da saninka wallahi kaka ce zaka karantar da shi in ba haka ba sai ka zo kai ƙarya ka shiga wuta jama'a an fahimci wannan da kyau Allah ya shiryar da mu ومما يقوي عدم المشروعية قوله صلى الله عليه وسلم yace daga cikin abubuwan da za su nuna mana cewa bai halatta ba a karanta wani abu na alkur'ani a makabarta zancen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la taj'alu buyutakum maqabira kar ku mayar da gidajen ku su zama makabartu fa inna ash-shaytana yafirru min al-bayt alladhi yuqra'u fihi suratul baqara saboda shaytan na gudu daga gidan da ake karanta suratul baqara suratul baqara in dai ana karanta ta a gida shedani baya zama a wannan gidan to balle shedani shedani kangararre kenan daga cikin aljanu in aljani an so a ambace shi sai a ce jinniyun in an so a ambace su da jam'i sai a ce aljinnu ko aljinnatu jam'in su kenan to wannan sunan jinsi kenan in aljani ya fara ainihin firgitawa da razanar da yara sai a ce mishi ainihin wato arwah shine bahaushe yake kira rauhanai in ya kangara ya zama takadari sai ya ainihin zama shaifanu ya fara batar da manya kenan in kangarar shi ta wuce duk inda ake tsammani sai a ce ifrit qala ifritun min aljinn ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuka in ba ifrit ba zai yi wannan aiki kafin ka kifta ka bude idan ka yaje ya dauko gado daga kasar sham ya kawo shi filistin kamar yanzu ka ce ya je kasar Saudiya yanzu ya je ɗauko ya kawo maka shi nan Zaria kafin ka kifta ido ka bude in ba ifiritu ba waye zai iya wannan mun fahimci wannan da kyau to shi yasa dan kaji a kasar an cewa aljani tafi ka je ka kira dan uwanka yana ina قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن أن تقوم من مقامك قبل أن يرتد إليك tarfuka ko to haka ne wa inni alaihi la qawiyyun mun fahimci wannan ko wannan kenan zaka ji ana magana da su a kaset muna zance da su sai a ce tafi ka je ka kira dan uwanka sai ya ce yana ina sai ya ce yana India sai a ce tafi ka je ka kira sai ga ya dan yi lim sai ya ce gashi ya zo abin da baka sani ba shirin bana ya wuce da na da wallahi sai ka sallama ya fi maka zaman lafiya mun fahimci wannan da kyau ko shirin bana ya wuce da na da duk baki ɗaya karatun ka iyakarka a halari shi yasa baka daga cikin mutafaqihai balle ma a ce faqihi cikin mutafaqihai ma baka masu koyon fiqh ma baka shiga cikin su ba tukuna domin baka shiga cikin muktasar ba ina ka fara sansa na malikiya mun fahimci wannan Allah ya kiyaye to shine shekara ka talatin kana malantar ka da ahalari duk muciyan nan kai ne liman kai kake ɗaura aure kai kake kwancewa kai kake sulhu kai kake yanka kai kake komai haka Allah ya saka da alheri Allah ya biya ka to zauna nan kowa da iya inda Allah ya ajiye shi to amma shikenan an zo da karatun Bukhari sai ka ce kun ji wani irin karatu na Yahudawa Bukhari ne karatun Yahudawa shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da rubuta littafi shi ne karatun yahuda ya girma duk littafin da kake karantawa a duniyar nan taka na fiƙihunka mun fahimci wannan to za ka yi mamaki dan ya faɗi haka bai san tarihin yadda ake tsara ilimi ba risalar da za ka tambaye shi a sunan mai risala bai sani ba a wani gari aka rubuta risala bai sani ba ina tarihin mai risala oho bai sani ba wannan ya nuna yahuda za su iya rubuto littafi ma shi ya rinka karantarwa kenan tunda bai san baya binciken tarihi da isnadi al isnadu min ad-dini walau lal isnadu laqala man sha'a ma sha'a kadhalika qala abdullah ibn mubarak shi isnadi addini ne ba dan da isnadi ba da wanda yaso ya faɗa abin da yaso ya faɗa amma an ka faɗi magana sai a ce kawo dalili shi yasa duk littafi sai ga manyan malamai wannan malami ya ce na ruwaito daga wurin wane na koya wurin wane na koya wurin wane har a je kan mai littafin amma mu mun tashi dai mun ga littattafai mu ma mun ci gaba yaya ake tace ilimi din ba iya ba yanzu littafan da ke kasan nan na malikiya malikiyan kasan nan hada fada suke yi littafan malikiyan kasan nan hada fada suke iku iku malikiyan ma domin malikiyar askari daban da malikiyar muktasar malikiyar muktasar daban da malikiyar iziya duk waɗannan ɗan daban-daban ne mutum mai askari mutumin ƙasar iraq ne shi yasa malikiyar iraq yake yi malikiyar iraq tana da bambanci fitik da malikiyar misra iziya kenan mai iziya ba misra ne ba maliki in ka koma kuma ahalari risala muktasar malikiya ne su kuma daga andalus wannan gabas wannan yamma wannan afirka wannan gashi nan haka aka karkasu to kowace malikiyar kuma tana shan karo da junanta to ku which one you dey wace kuke ciki malikiyar magharib farillan sallah guda goma sha biyar ko malikiyar misra guda goma sha biyu ko sha uku ko kuwa mustahabbi guda bakwai ko ku a ce bila had wanne kuke ciki kun tashi kun yi bincike a malikiya ma shi yasa ku yi a hankali wallahi karatu za ku koma ku yi dafot a cikin karatun ku zaunu tukuna sai kun ci tuwo miya ba yaji mun fahimci wannan amma ka tara jahilai fa shikenan kai nadi dami guda shikenan sai su ringa ganin ka malami ne ba haka tufail ba wani sahabi ka san mawaka musamman mawaka da ke tahowa daga dangin nan namu sakwatawa sai ka ga mawaki kai ka ce malami ne ai ga naɗi dama dama malam ya gansu suna tafiya sai ga a'a man kalla da aliman ko laqi Allah saliman ba haka muke cewa ba kai la ilaha illallah ko wanda ya bi malami wai zai haɗu da Allah lafiya lau sumun duk hadisai ne hayaniya tufaili shikenan sai ga waɗannan mutane da siffar malatta ga manya manyan riguna ga siffa naɗi sai rinka bin su ana zuwa wani dandali sai ji sun goce da waka waɗannan kuma maroƙa waɗannan makaɗa sai ce subhanallahi dama Allah ya ce wa shu'ara yattabi'uhumul ghawuna ana min alghawina fatattu ke bin mawaka ya ce to ni gani ina ta bin su ta nake malamai ne to haka kana yin naɗi yanzu dami guda sai a naɗa ka kai ne limamin juma'a unguwarku da mubtada da khabari wanne ne ake sa wa fataha wanne ake sa wa kasara wanne ke ɗauka alu lanjaye wanne ne za a sa alu taɓare oho kai ma taɓariyar ce ga tunan akan mimbari shikenan Allah ya kiyaye Allah ya gyara waɗannan al'amura sai a ta addu'a Allah ya gyara mana fa in ba haka ba wallahi na ji mana tsoron ka ai izalatul bid'a wa iqamatul bid'a a gusar da bid'a guda kuma a tsaye da bid'o'i Allah ya shiryar da mu to Allah kiyaye to akhrajahu muslim wannan hadisi al-imam muslim ya ruwaito shi koda baka haddace suratul baqara baka samu kasar na suratul baqara ka rinka sawa a gidanka al-imam muslim ya fitar da shi a cikin juz'i na biyu shafi na 188 wa tirmidhi da al-imam tirmidhi a cikin mujalladi na hudu shafi na 42 wa sahahahu kuma tirmidhi ya inganta wannan hadisi wan nasa'i da al-imam an-nasa'i fi fada'il al-qur'an a cikin littafin shi mai suna fada'il al-qur'an a cikin shafi na 66 wal baihaqi da al imam al baihaqi fi shu'ab al iman a cikin littafin shi shu'ab al iman juz'i na biyu shafi na juz'i na biyu lamba hadisi na 2381 wa ahmad da al imam ahmad a cikin mujalladi na biyu shafi na 284 da shafi na 337 da shafi na 378 da shafi na 388 min hadisi abi huraira daga cikin hadisin abu huraira waɗannan malamai baki ɗaya suka ruwaito wannan hadisi الشيخ محمد ناصر الدين الألباني سيتي فقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن القبور ليست موضعا للقراءة شرعا kaga a cikin wannan hadisi annabi ya nuni akan cewa makabarta ba dandali ne na karatun alqur'ani ba a shar'ance falidhalika habba ala qira'ati alqur'ani fil buyut saboda haka annabi ya kwadaitar da a rinka karatun alkur'ani a gidaje wa naha an ja'alaha kal maqabir allati la yuqra'u fiha annabi ya hana a maida ainihin gidaje su zama kaman makabartu waɗanda ba a yin karatu a makabarta kama ashara fil hadith al akhar kamar yadda a cikin wani hadisin daban annabi sallallahu alaihi wasallama ma'ana akwai wani ɗaya hadisin daban wanda kwatankwacin wannan ne a cikin shi annabi ya yi nuni ila annaha laysat mawdi'an lis-salati aidan a cikin wannan hadisi kuma har yau sai annabi ya nuna cewa makabarta ba dandali ne ba wurin yin sallah bane wa huwa qawluhu shine magana annabi da yace sallu fi buyutikum ku yi sallah a gidajenku wala tattakhidhuha quburan kar ku mai da gidajenku su zama makabartu ashe wannan ya nuna cewa makabarta ba a sallah a ciki akhrajahu muslim al-imam muslim ya fitar da wannan hadisi a cikin juz'i na biyu shafi na 187 wa ghayruhu da kuma wani malamin an ibn an ibn umar daga ibn umar wa huwa inda al-bukhari bi nahwihi bukhari ya ruwaito kwatankwacin wannan hadisi wa tarjama lahu bi qawlihi babu karahati salati fil maqabir bukhari ya kawo tarjama da cewa babin da ke magana akan karahancin yin sallah a makabartu fa ashara bihi ila anna hadith ibn umar yufidu karahati salati fil maqabir Bukhari ya nuni da wannan hadisi akan cewa hadisin nan na Ibn Umar yana nuni ga cewa makaruhi ne a yi sallah a makabartu. Fakazalika hadisu Abi Huraira, to haka hadisin Abi Huraira ma yufidu karahata qira'atil Qur'ani fil maqabir yana fa'idantar da cewa makaruhi ne an hana ayi karatun Alqur'ani a makabarta. Al-Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace wala farq babu bambanci tsakanin ainihin hana yin sallah a makabarta da kuma hana ainihin yin kira'a a makabarta duk ɗaya ne hani ne sallah da aka hana a cikin makabarta ita ce sallah mai ruku'u da sujuda ko kuma a ɗauki gawa a kai ta cikin makabarta a aje ta a yi mata sallah sannan a saka ta a kabari amma da a ce zai zama an rufe wani mamaci an manta ba a yi mishi sallah ba to za a iya zuwa ainihin a tsaya a jeru a kabarin nashi a yi mishi sallah a ƙasa shine ya sauke lamba ya ce wa qad istadalla jama'atu min al-ulama'i bil hadisi ala mastadalla bihi al-bukhari an samu wasu da yawa daga cikin malamai sun kafa hujja da wannan hadisi kamar yadda bukhari ma ya kafa hujja da shi akan cewa wannan hadisi ya nuna makabarta ba wurin sallah bace wa ayyadahu al-hafiz fi sharhihi al-hafiz ibn hajar al-asqalani a cikin sharhin shifatuhul bari ya karfafi wannan magana ta al-imam al-bukhari الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يتي وقد ذكرت كلامه في المسألة الآتية ناما أن بشوان نما كان دهافي a cikin مسألة nan da ke zuwa wadda take karkashin rakami na ɗari ɗaya da ashirin da takwas lamba kenan fakara ta ainihin bakwai gaba ta bakwai sai mu koma sama tun da mun ji cewa babu wani nassi da ya tabbata dangane da karatun alkur'ani ko wani abu a makabarta sai a sheikh muhammad nasir din albani ya ce walidhalika kana mazhabu jumhuri salaf ka abi hanifata wa malikin saboda haka aka samu mazhabin mafi yawanci daga malaman da suka gabata kamar abu hanifa da malik wa ghairihim da waɗansu daban waɗanda ma ba su ba suka tafi akan karahatal qira'ati inda al-qubur cewa makaruhi ne a karanta alqur'ani a makabarta wa huwa qaulul imami ahmad haka al-imamu ahmad shi ma ya faɗi haka wa qala abu dauda fi masailihi al-imamu abu dauda ya faɗi a cikin littafin shi al-masail tambayoyi ne da yake wa al-imamu ahmad imamu ahmad yana amsa mishi a cikin shafi na 158 imamu abu dauda yace sami'tu ahmada su'ila anil qira'ati inda al-qubur naji ana tambayar ahmad game da hukuncin karatu a wurin da kaburbuka suke fa qala la al-imam ahmad yace a a kada ayi wa qala shaykhul islam ibn taymiya shaykhul islam ibn taymiya ya faɗi cewa fi iqtida'is siratal mustaqim a cikin littafin shi iqtida'us siratal mustaqim mukhalafata ashabil jahim wannan littafi ya kamata akalla in ba a ce lallai kowane ɗalibi ya mallake shi a ɗakin shi ba littafi in aka ce za a yi hujja da shi ba ran nan za ka tafi neman shi ba a littafi in kana da kuɗi kawai sai ka ɗiba ka tafi wurin masu littattafai sai inda gudun ka ya ƙare ka je ka dawo daga kai sai na mai mota ka zo ka ajiye dare na yi ka shaɗa mara ka ci gaba da karatu abin da ake kenan ba ka tara littafin ba kuma a ce ai malamin mu littafi kanta kantawa ne mutum amma ba abin da ke cikin kwakwalwar shi sai majina lam ya kara fa ya alam bai karanta ba balle san abin da ke ciki don haka sai ka karanta karatu ake wurjanjan al-imam al-bukhari aka ce in ya fara nazari sai a zo a aje mishi abinci so da yawa na wannan wurin bai san an aje ba a kawo karin kumallo yana ta buga nazari bai san an aje ba har da rana a zo a buɗe kwano za a ɗau kwano ta ake ba komai ciki a ga bai zo kan shi ba tukuna yana ta nazari a aje na rana haka haka ce wani lokacin sai wani dindi sai dai ruwa zai sha mun sha kawo tarihin al'imamin nawawi al'imamin nawawi ya ce sai da ya shekara biyu bai kwanta ba yana zaune me kake ya ce in yi nazari in yi rubutu in na gaji sai in ɗan jingina da gwiwa ta haka jikin littafin ɗan rintsa kaɗan sai in tashi in ci gaba shekara arba'in da biyar rak ya yi a rayuwar shi tarihin rayuwar shi ya nuna ko aure ma Allah bai bashi damar yayi ba littattafai ma da yake karanta din na aro ne je aro a maktaba ta garin su library na garin su amma kana ga irin wannan katafaren aiki dai kana jin kullum kusan sai an ambace shi a littafin nan yayi wa sharhi yayi wa sahihi muslim sharhi na sha bayyana muku ya fara wa bukhari sharhi Allah ya ɗauki ran shi a farko farkon sharhin nashi ya ce da a ce mai karatu ba zai ƙosa ba da sai na yi wa bukhari sharhi mujalladi ɗari ma'ana ba shi ne yake tunanin abin da zai rubuta ba kai ne ake tunanin mai waka ƙosa zantutukan sun yawa yasa ya ce to bari dai a yi a gani yadda zai zama shine ya fara bai ƙarasa ba Allah ya ɗauki ran shi kana gani sai da ya zo ya littafi na fiƙihu ne tan tagaryar fiƙihu game da mazhabin shafi'iya yana yana taɓo sauran ainihin matsaloli kuma na sauran fiƙihu ar-rauda mujalladi goma sha biyar al-maktabul islami waɗanda ke dimashq sham sun buga wannan littafi to ga littattafai nan birjik ya zo ya fara sharhin ainihin al-muhazzab al-majmu ya zo cikin babin riba Allah ya ɗauki shi aka samu wani ba misri ya zo ya ƙarasa duk waɗannan malamai ne da suka san ilimi amma ba su kwanta ba amma wani tun da yake bai taba ganin littafin musalal hadisi ba bai taba ganin littafin usulul fiqh ba bai taba ganin littafin da za a koyi gangaren nahau da sarf ba balle adab da balaga da sauran abubuwa kuma ya zama shine babban malami to dan Allah in ka je ka bata lokacin ka kai karatu ka zo ka faɗi magana ba dole wannan ya maka raddi ba bai san komai a cikin ilimi ba kuma shine recognize malam shine aka tabbatar a rubuce shine malami rasmiyan a rubuce shine malami to ba dole a samu hayaniya ba jama'a saboda Allah a zo ana karanta khutba ba iya bambance mudaf da mudaf ilaihi ba iya bambance na'ad da man'ut ba iya sanin aikin anna a bambance aikin anna inna wa akhawatuha da kana wa akhawatuha kuma khutuban nan sharadi ce ga sallar juma'a ko kuma sharadi ga sallar idi yanzu zai yiwu mu yadda kai wani irin mahaukaci ne direba zai jaka babu sitiyari ya ce ai na san yadda za a yi kwana an zo zai yi sitiyarin ya suɓale sai dungun gashi nan haka za a tafi sakkwato ko za a tafi Legas ga kwanan mutuwa ga hawa daga ina ne duka a tafi sai ce ba komai to me addinin ka ya maka shi sai a ce maka ba komai sai ka yadda a tafi ma balu dinuka shi addinin naka me ya maka mota idan ka san cewa kafar tana rawa zaka ce ba za ka shiga ba me wanki da guga wannan in bai iya ba baka kai mishi me wanke hulaka in bai iya ba baka kai mishi shusha yana me wanke takalmin bai iya ba baka kai mishi amma game da addinin musulunci kowane tarka-tarka sai ka ce ai malami ne ai Allah ya ce shi ma ai Allah ya faɗa har lalata ta kai sai a ce ai kiristoci ma Allah suke ambato wai ga maka kirista Allah yake faɗi Allah mu daban Allah kiristoci daban su God suke bauta mu ko Allah muke bauta eh ce may God bless you mu kuma sai mu ce may Allah bless you the difference is clear between Allah and God ai ko istilahi na turanci God in an ce abin bautawa amma Allah kuwa to ba shi daga cikin waɗannan abin bauta da ake nufi don haka yace la ilaha la ilaha la sai ce aikinta na nasba sai ce illallahu لأن الله ليس من الآلهة التي تدعى من دون الله dan haka labudda an yakuna munqati'an inqita'an labudda an yakuna mustasniyan munqati istisna al munqati wa la yakunu muttasila law qila la ilaha illa allah la sara allah min al alihati al batila wal amru ala al akas فلذلك نقول لا إله إلا الله لأن الله هو المعبود بالحق والعبادة التي تؤدى إلى غيره باطلة mun fahimci wannan? Allah ya kiyaye to shine ibnu taymiya ya faɗi cikin wannan littafin nashi sunan littafin kenan ibnu taymiya ne yana wa'azi a masallacin dimashq sham sai yana faɗin wasu bidi'o'i da mutane suke yi da wasu abubuwa da suke koyi da arna a ciki da ya magana sai aka ce kuma yaushe ma har shari'a ta magana kan irin wannan ibnu taymiya ya ce ba kyau ka sa coat ko jacket ko hana sallah ko ka sanya ainihin wasu tufafi na kafirai ko aske gemu ko makamantan haka sai aka ce yaushe shari'a ta magana kan irin wannan sai aka samu irin waɗannan yan bid'a sai je wa ibnu taymiya raddi shine ibnu taymiya ya dauki alƙalamin shi mai albarka ya rubuta wannan littafin da shekul albani zai kafa mana hujja da shi ya kamata ka samu wannan littafin da dadewa kamar shekaru arba'in da suka wuce an samu babban malami muhammad hamidul fiqi ɗaya daga cikin shugabannin jama'atu ansari sunna al muhammadiyya a ƙasar masar ya yi ta hakikin wannan littafi a cikin juz'i guda ya daga baya an zo an samu a sheikh doktor nasirul aqal wani babban malami a ƙasar saudi arabia ya zo ya yi ta hakikin wannan littafi a cikin mujalladi biyu yanzu an gyara littafin ka je ka nemi wannan littafi ko zai ƙara kuɗin aljihunka ka je ka siya akwai alheri ka karanta kuma ka ga abin da ke ciki ka karanta ka ga irin yadda addinin musulunci yanzu yawa ya gari ya zama bako bada al islamu ghariban wa sayaudu ghariba fatuba lil ghuraba annabi yace bako addini ya fara sanda aka fara addinin musulunci sai suka yi ta cewa an zo da bakon addini sai annabi ya ce kuma addinin zai zo ya koma bako sai annabi bai ce saufa ba sai ce wasa ya'udu akwai bambanci tsakanin saufa da sa a ka'ida ta arabiya mu dai mun tashi mun ga ana fassara mana da sannu ko da sannu fa saufa ya hasabu hisabin yasira da sannu za a mishi hisabi mai sauki ko wallahi wata fassara fa sai kun dawo hakuna yin Hausa ta zamani in ba haka ba wani yaron gado ka ne mishi wannan fassara da sannu shi sannu da zuwa ita ya san ake amfani da kalmar sannu amma fasaufa da sannu zai ɗanɗana kuɗa shi sai yaro ya ga to ina amfanin wannan sannu ka cire ta mana ka ce zai ɗanɗana kuɗa shi kawai saboda haka la ina ma'anar la la halika ba mai halici sai Allah ba mahalici sai Allah wala razika ba mai azurta sai Allah wala ma'abuda ba abin bauta bi haƙƙin da gaskiya illa huwa face shi rabbul ibadi ubangiji mu bai masu kamanni banban haka aka yi ta biya mutane karatu shekaru 60 da suka wuce kasar nan yaushe zaka fahimci karatu yadda mai jan baki ke ja haka mai fasara ke yi kamar waka me ka fahimta dan haka dole an aka tashi karatu a kawo muku coca cola da mirinda ku sha dan kaga asarar zuwanka ba lada kuma ba coke mafhum hadha jiddan ko wannan kenan to dan haka akwai bambanci tsakanin kalmar saufa da sa in aka ce saufa ati ina zuwa amma da dadewa kenan amma na ce sa'ati ina zuwa yanzu yanzu kenan to sai manzon Allah ya ce wa sayaudu ghariban ba da dadewa ba nan kurkusa addini zai koma bako to tun zamanin sahabbai addinin ya koma bako al-imamu abu dauda ya ruwaito hadisi abu basar al-ghifari ɗaya daga cikin sahabban annabi an yi tafiya ana shiga jirgin ruwa tun daga tashar jirgin ruwa sai ya jawo kwanan shi da watan azumi sai ya buɗe zai ci abinci ce jama'a bismillah jama'a suka ce yaya za ka ci abinci tun ba a wuce gonakin gari ba sai ce ya Allah ka ɗauki raina Allah ya kamata in mutu Allah ya sa in mutu tunda mutane sun fara kyamar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kwana kwanan nan manzo Allah yake bayyana mana abin nan yanzu ha kun manta to sahabi kenan kaga wasa yaudu gariban har abin ya zama bako to yanzu da za a yi tafiya daga nan zuwa Kaduna ko daga nan zuwa Kano ka sauke azumi ka ci abinci a mota sai wani ya aza maka kaulasa limaza li jahlihi bi sunna wani ma malami ne a cikin mutane amma sai ku yi takaddama da shi sahabbai ku sun ce muna tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin azumi fa minna sa'imu wa minna muftir cikin mu akwai mai azumi cikin mu akwai wanda bai yin azumi mai azumi bai aibanta mai cin abinci mai cin abinci bai aibanta mai azumi bayan sallah kai mai azumi shikenan bayan sallah kai mara azumi sai karama to Allah ya ce wa anta sumu khairul lakum da za ku yi azumin a halin tafiya ya fiye muku alkhairi kuma a cikin hadisi annabi ya ce laisa min albirri asiyamu fi safar ba shi cikin biyayyar Allah ka yi azumi a halin tafiya a zahirin wannan aya da wancan hadisi suna karo domin aya ta ce yin azumin ya fi alheri hadisi kuma ya ce ainihin wato yin azumin a halin tafiya kuma ba bin Allah ba ne to amma malamai suka ce babu rikici game da wannan hadisi sahihi ne bukhari da muslim da sauran malamai sun fitar da shi ina ma'anar wannan hadisi to shine wancan hadisin da na kawo na riwaya abu dauda da ya fassara shi wanda ya ga zai iya yin azumi to yayi azumi shi yafi alkhairi gare shi kamar yadda aya ta ce wanda kuwa ba zai iya yin azumi a halin tafiya ba azumi zai bashi wuya to in ya sake wannan azumin ya saba wa Allah shine abin da wannan hadisin ke nufi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to saboda haka sai annabi ya ce wa sayaudu ghariban addinin kuma zai koma ainihin yana bako sai annabi ya ce fatuba lil ghurabai alherin Allah ya kai wa waɗanda suka zo suna addini ake ganin su baki